أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق فكافر الراس والنصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره وامتدار العلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da sake haɗa ma wannan zawiya ta mu mai albarka zawiyar shi ma ɗan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi a yau muna juma'a wato a ashirin da ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratul isra'i aya ta aya ta 21 da biyu Allah subhanahu wata'ala yana cewa la taj'al ma Allah ilaha naka wa taquda maluman a mahzula ko mazmuman mahzula لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتكون مذموما مخذولا الله سبحانه وتعالى يقول لا تجعل مع الله إلهنا آخر كرك سنيا لا تجعل إلهنا كرك سنيا ون أبنجي مع الله تعالى الله إلهنا آخر ون أبنجي دبن كرك سنيا تعالى الله فتكون سيك زونا maluman mazmuma kana abin zargi makazulan kana tababbe duk wanda ya sanya Allah ya sanya ma Allah wani ubangiji ba Allah ba to zai zauna makazuman makazuman ne kuma mazmuman ne makazula kuma tababbe kuma abin zargi biya da Allah subhanahu wataala babu abin da yake faɗa a kai kamar irin wato ka masa tarayya wato shirka kenan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na'am bismillah وبدا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك عندك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله سبحانه وتعالى يا رجا يا يوكنشي يا تي وقدار ربك Ubangijinka ya riga wato ya yi umarni, a nan malamai suka ce ka daɗin nan ba ya hukunta ba ne, malamai sun yi da maganganu da yawa. Sun ce idan an ce ka dara kuka Ubangijinka ya hukunta kana bauta ma kowa ya shi, to zai iya ɗaukan fata wani fuskan ma'anan cewa duk wanda ya bautan wani abu ba Allah ba, ba yi da laifi tunda haka ubangiji ya hukunta sai suka ce su biya haka wannan ma- ma kada din ana nufin wato amaran duk da su- malaman sun yi maganganu da yawa wasu malamai sun ce a wa kada rabbukan an ce abdullahi bin abbas ya ce wa sara rabbukan shine wani malami ibn murdawai yake cewa dihakuma imamu dihak shi ma ya ce lallai wannan ayan ta yi kama da kada din nan ainihin sa wa wasara bukan ubangijinka yayi wasu ci tabiya da ba wa kada bane ba ta daukan ma'anan wa kada amma shi ibn murdawai yayi maganganu da yawa yace a shi yana ganin abdullahi bin abbas bare faɗi wannan maganan ba sabila da wa kada kada tana daukan ma'anoni da yawa yace kada tana iya daukan wato hukuntawa din ai yayi umurni kamar yadda Allah ya ce wa kada rabbuka manansa amara rabbuka ne ubangijin ka yayi umurni ba ya hukunta ba yace kuma kada tana iya daukan bi ma'ana al'amur tana iya daukan kuma bi ma'ana al-khalqu kada din tana iya daukan ma'anan halitta kamar da ubangiji yake cewa wa kadahunna sab'a samawati ubangiji ba a nan ba ya hukunta ba ne ya halice sama ne ya halice sammai samman guda bakwai baka dawo na safa samawacin fi yau mai yawa yawa wa wajen kulle sama ya wajen kulle sama ina mara na bi ya wata yana sama tun bi masayi bi ma bi masabiha wa hibza zalika da dabil aziz alim ubangiji wannan fa kada'in anan kada'a wannan wajen bi ma'ana al bi ma'ana al khalqu ne halitta ko bi ma'ana halaka ya halitta ya halitta tafiya da haka ba uban yana daukan ma'anan ma'ana shi ne yake dauka kaza yana iya daukan ma'anan alkhalqu halitta yana iya daukan ma'ana al'abu yana iya daukan ma'ana alfarau yana iya daukan ma'anan ma al'ahad shi duk kaza din ubangiji ya ce anan fa kada wannan saba saba kada wannan saba samawatin ma'anansa ya halicce su ne samai guda bakwai yana iya ɗaukan kuma wato alfarahu shine da Allah subhanahu wataala yake cewa fa iza qutiya salat ai ma'ana idan kuka idan ka sallah kuka gama yana iya ɗaukan kuma al'ahad shi wato kaza ɗin kaman ayan nan da Allah subhanahu wataala kaman ayan nan da Allah subhanahu wataala yake cewa na na ahadu yana cewa وما كنت بجانب الغربي إذ قدينا إلى موسى الأمر ai iska daina ina a wajen yayin da muka yi alkawari ne da annabi Musa ba yayin da muka hukunta ba kaga yana daukan ahadi kenan kuma yana daukan faragu kamar yadda muka faɗa da Allah ya ce fa iza qudiyatu salatu kuma yana iya daukan fa iza qadaytum manasikakum duk yana daukan idan kun gama aikin hajjin ku to kadadin yana iya daukan kuma wato idza kada amra da Allah subhanahu wataala yake ce fada a irada anan ba anan anan idza kada amran fa inna ma yaqulu hukum fi kun yana iya daukan bi ma'anan al iradatu anan kada to shi da ke shi yasa yake wannan malami yake cewa in ma an bata a kada in ba wa wasa ba ai kada yana daukan abubuwa guda shida ne yana iya daukan amru yana iya ɗaukan kalbu yana iya ɗaukan ahadu yana iya ɗaukan ma hukum da nan da idan ka duba kissan annabi Musa da Fir'auna yana ce faqad ma takat ai ma'ana ka hukunta abin da kai mai hukuntawa ne yana iya ɗaukan kuma faragu yana iya ɗaukan kuma al'ahadu yana iya ɗaukan ma'anan iradar kamar yadda duka muka kawo wayannan ayoyi da dai alaka wa kadara buka Allah ta bu illa iya ubangiji ya riga ya yi umarni ne anan kada bauta ma kowa sai shi sai ce wa bil walidaini ihsan ha in in ma yablughanna inda kal kibar ko in ma yablughanna anan dinnan in ma dinnan suka ce ai wato akwai in shar'iyya a wannan wajen wanda aka shiga da ita cikin mimi din kuma ga nuni tauhidi in ma yablughanna inda kal kibar ai in ma in suka kai halin girma gare ka in suka kai girma gare ka kai da da ake magana in iyaye suka kai girma gare ka ahaduma ɗaya daga cikinsu aw kilahuma ko kuma dukansu su biyu din suka girma suka kai kalin girma a gurinka to fala ta kullahu ma uffin to kada ka gaya musu yasashen magana kada ka gaya musu wala ta kullahu ma uffin wala ta wala tanharhuma kada kuma ka musu tsawa uffin dukkan wani nau'in magana na muni uffin ne kada ka musu tsaki uffin ne kada su ma magana maganan da ya wajibi ne ka yi amsa ka ba su amsa ka yi shiru ka ɓata rai shi ma nan uffin ne walakantarwa ne kada kuma ka mayar musu magana da tsawa shi ma nan walakantarwa ne ko kuma mutum ya yi magana ma iyaye da nau'i na kamar kana magana da sa'anka wannan shi ma duk uffin ne to wala ta karu ma karka musu tsawa wa kullau ma ta gaya musu wato kaulan zance wato kariman wanda yake mai girma daga ce ma'ana in suka kai girma din nan a gurinka su biyu ko ɗaya daga ciki wato duk ana gwada ko ɗaya ne daga cikin iyayen ta yi saura ko dukansu su biyu ne to ana gwada maka cewa kada ka yadda ka gaya musu musu tsawa kar kuma ka gaya musu yasassan magana a halin su biyu din nan ne ko su kaɗai din nan ne wa kullum ma kaulan kariman ka gaya musu magana wanda yake magana ne mai daɗi magana ne na girmamawa dukkan wani girmamawa ta gaya ma iyayenka to Allah anan shi ne malaman usulul fiqh suka ce Allah bai ce kada wato ka bigi iyayenka ba ba ka maganan duka ba daga bakara annas aka ce to anan tunda aka ce kar ka musu tsawa ashe ai tsawa bai kai duka ba yanzu mutum a ce ya yi tsama iyayensa da kuma ya sa hannu ya bige su wanne ne fi muni ya sa hannu ya bige su da gida na ka to a ya ga cikin da aka faɗa abin da ke kai ma duka ba ashe duka kuma shi ne aula da a nisance shi na ashe mara
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وأبدوا ما جناح الذل وأبدوا ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأبدوا ما جناح الذل aka ce wato ka saukar musu ka sunkuyar musu da jana'a zulli shine wato fukafukan nan na na kaskanci aka ce wannan kinaya ne da kyakkyawan lura an ce ma'ana ka raini iyayenka kamar yadda suka raine ka ka taro zuwa gare ka shi ne ma'anan wasu ta huma jana zuri ka taro su ka dinga sunkuyawa ma'ana yadda kuma iyaye uwa duk za ta sunkuya ta gore ka tana tafiya da kai kaga wannan yanzu mutumin da dai hau bayan da kana tafiya da shi ya yi alamu ne na kaskanci ko ya maka dukkan wani girmama ya sunkuyar maka da kai to yadda uwa ta zamo ta sunkuya ta ɗauke ka tun da ta goye ka da abin goyo mafi girm taushi mai ƙarfi yadda ba za ka faɗi ba haka in da ta kwantar da kai sai ta shi waje mai kyau to kai ma ka ake so ka raini iyayenka bayan ka girma malamai suka ce ayan na gudu ne bayan kai ma ka girma shi ne ce in ma ya fi azuma kilahuma indakal in ma yablugan indakal kibara idan ɗaya daga cikin su ya kai girma a gurinka ko dukan su biyu kamar yadda dai kai ma da kake yaro su ne manya suke da karfin maka komai suka ci da kai suka tarbiyyantar da kai suka yi ne to kai ma in suka kai wannan girman yayin da kai kuma ka girma su kuma sun zama kamar yara ne to kamar an canja an yi upside down ne kai ma ka zama babban sun da girma ka biya da shekaru sun zama ƙanana shi ne to wa duk da ma jana zulli kai ma ka sake musu dukkan wani bukatki na girmamawa ka ɗauke su ka musu wanka in ba za su iya ba ka musu alola ka musu shimfiɗi ka share gida ke sa wato rainin iyaye abu ne mai wahala amma kuma in ka duba abin da suka maka kai baka masa abin da suka maka tunda na farko dai daidai ne wanda iyayen su za su kai wannan hali su kwatanta abin da suke yi din abin da suka maka su su ne da su wanke ma kashi su wanke ma fitsari su kai ka asibiti baka da lafiya su koye ka jinya kowane iri su maka to kaɗan ne a cikin wanda mutum da ya girma ya samu iyayensa hali musu irin wannan to ya za Allah ya ce in har suka kai irin wannan to ka jawo jikinka wa fidda ma jana wa zilli ka jawo kamar yadda aka ce tsuntsu yake sake fukafukinsa ya rufe ƴaƴansa an ce kinaya ne yadda tsuntsu yake ya tsawo ɗan tsiyako a cikinsa kamar yadda kaza take yin haka ta lullube su to haka kai ma ake so don girmama iyaye ka sake musu dukkan wani damammakinka ka ɗauke su ka musu wanka ka musu alola ka kai su asibitin ba su da lafiya duk abin da suke bukata ka gaggauta nemo musu kamar yadda ita ma uwa ko uba in yaro ya ce zai ci abu ya duk kuka sai an je an nemo masa to haka kai ma faɗa ka musu kuma ka ya ba ka ba da hakki su bane sabiya haka wata rana na ba da wani kaya aka ce wani ya taɓa tambayan shi Usman bin Fojo akan hakkin iyaye Allah ya kara masa yadda wai misali mutum ne ya ɗauki yassa a yi mahaifiyarsa irin tun daga nan bauchi ba ta iya tafiya tafiya irin na da ya goye ke kai ta har sokoto ta je ta ziyarci shi usman bin fodiyo da a baya bai goye daga duwa ne san sokoton nan ya kuma dawo da yake misali har zuwa nan bauchi shin ya ba da hakkinta kuwa ya ce ai ko ko yawun baki yawun baki wannan wanda ta tofar lokacin tana ɗauke da cikin mutum bai ba da wannan yawo hakkin yawon bakin da ta tofar ɗin ba ballantana a zo irin abubuwa da ta masa kaga shi iyaye suna da haƙƙi mai ƙarfi ke su biya da aka wasu dau magana a ka saukar musu da wannan fuka cikin wannan kinaya ne ta wajen kyakkyawan abu da ake so ake so ka musu ka zama mai sun kuyar da kai ma iyaye gaya min rahmati wato na jin kai na tausayi wa ko wa quddahuma ko wa qur rabbi rahma ka ce kuma ubangiji ka musu rahama amma rabbi yani sajira ubangiji ka ji kansu ka musu rahama ka musu kowai amma rabbi yani sajira kamar yadda suka raine ni yanzu yanzu mu ina yaro karami suka raine ni to Allah ni ma ka musu haka qur rabbi rahma kama rabbi yani sajira ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أبنجدكم أعلم شيني مسني بما في نفوسكم da abin da ke cikin zukatanku eh an ce anan Allah ya faɗa ka bila da in har kai niyan kyautata mu kai niyan musu biyayya da dukkan abin da ya waje ba a kanka sai kuma ya zamo ka gaza cikin ba ka hakkin ba ka hakkin akwai abin da sun nema a gurinka ba ka da shi ya fi ƙarfinka to rabbukum wa alam ma fi nufusikum in takunu salihina in fa kun zamo mutanen kirki dama ka zamo kana musu biyayya matuƙa kana kyautata musu sai aka zo wani gargaran da ba za ka iya ba ka san shara musulunci ubangiji ya warware komai a shirya ya ce a girmama su a musu dukkan wani abu da suka maka kai ma kana yaro to kai ma an ka girma ka musu ka ma ƙara ake so domin su ba ce su saukar maka da buka bikin kaskanci ba ma ce ba su zamo makaskanta gare ka ba su iyaye su da ce su maka tarbiyya ne amma ka ce ka zamo makaskanci gare su suna kiran ka zo ka musu dukkan wani dai biyayya Allah ya kare duk da yace kamar yadda tsuntsuwa take ma ƴaƴanta ta je ta ɗibo ruwa ta ba su a baki ta ɗibo abinci ta ba su a baki kun sanyi ya taso ko zafi ne musu yawa ta baza fuka-fukanta ta lullube su a ciki ita gara ake same ta bai same ta bai samu ƴaƴan nan nata to haka ake so ɗaye da wani abu ya samu mahaifinka gare ya same ka haka ake so ɗaye mai albarka ke to haka kai ake so ka yi iyayenka dukkan wani abu da wani abu ya same su na rashin daɗi gara kai ya same ka ba yau yadda zaka ga mutum ya tafi baya tausayin iyaye iyaye suna cikin wani hali baya iya su komai ko kuma iyaye an ce iyaye kamar yadda aya gaba za ta gaya mana to ya haɗa ku uba kannan uba yayin uba ƴan uwan uba mata kenan yayinsa da kannansa da biye duk dai zumunta ya shiga shi hakan an dawo fannin uwa yayinta maza da kannanta maza da yayinta mata da kanne duka sun shiga ciki wannan mutum dole ne ya kyautata musu gwargwadon halinsa fa innahu kana Allah ya ce kuma ya إن تكونوا سالين يا ربكم عليكم في في نفوسكم إن تكونوا سالين كنت متعن كركي وإنه كان للوابين غفورا كو الله وبنجي يا زمو إن تكونوا سالين إنه غفورا وبنجي يا زمو للوابين كما سكوما واغ الله أوابين gafuran mai gafara duk mutumin da ya kuskure ya koma da Allah to Allah ya alƙawarin zai gafarta masa in kai iya kokarin ka wajen musu biyayya ka gaza a cikin wani abu to Allah ya ce in dai har ka koma ga Allah ka ce ubangiji kaga abin da rikiya nayi kuri gurgurda abin da rikiya musu bari iya kaza ba Allah ka sani to Allah ya ce zai gafarta maka kaga Allah bai ce a ai shikenan baka da baraka iya bane a gurin dai kada a buɗa mana wani dama da mutum bai zo ya nemi sulh adabin iyayensa ya zama mara albarka Allah bai ce a anan Allah bai ce ai ba na dora ma rai abin da ba za ta iya ba kar mutum ya zo ya na saya musu kaza na saya musu kaza idan aka dinga zuwa da shi Allah ya ce ba in ka musu biyayya ai bare dora maka abin da ba za ka iya ba a kai ba a baka ba a gaya maka wannan nassin a wannan wurin ba gudun kar mu fake da haka mu je malaka Allah ya ce to fa innahu kana lil wabi daga fura Allah ya gafarta mu masu yawan koma gare shi ne in ka iya abin da za ka yi abin da ba za ka iya ba to ka koma ka tugo wa Allah a gwada maka ba ka ba da hakkin su ba ballan ta ka ce Allah bai dora ma rai abin da ba za ka iya ba ka ba da hakkin bari in ka gagare yin wani abu to ka koma ka yi istighfari ga Allah Allah ya san baka da shi amma ka koma kuma a can Allah da yace wa kubbar wa qurrat birhamuma kama rabbiyani sagira ubangiji ka ji kansu ka ji tausayin su ka yafe musu kamar yadda suka raine ni ma ina yaro malamai suka ce wannan ana gwada wajibcin addu'a ma iyaye ko suna da rai ko ba su da rai dole mutum yi addu'a ma iyayensa ka musu sadaka ka ce Allah ya kai musu ladan ka musu nafila ka ce Allah ya kai musu ladan ka musu haji kamar yadda hadisi ya zo kamar yadda musu umara kamar yadda wata mata ta zo ta ce ya rasulullahi na ga mahaifiyana da ta samu dama ta yi magana da za ta ce a mata aikin haji yanzu dan iya mata haji annabi ya ce yanzu ana bin ta bashi da ake iya biya mata ce annabi ya ce to kije ki biya mata inda da hali ya ce a mata aikin haji wani ba ya zo shi ma ya faɗa ka yace mahaifinsa ya rasu amma ya san ya yi niyyar da aikin haji dan iya masa haji annabi ya ce in ya mutu ana bin sa bashi da aka iya biya ya ce eh annabi ya ce ka je ka biya mata duk da akwai maganganu na malamai akan wannan magana ana cewa to wannan yana gurin da annabi ya buga misali da haji to ai ai ai ya buga misali da bashi ai biyan bashi wajibi to wannan aikin hajji ba ka ce idan aikin hajji lalle yana da dukiyar da zai iya aikin hajji a cikin dukiyarsa to haƙƙi ne su cire masa a cikin dukiyarsa su je su masa aikin hajji ko a biya wani ya ce masa aikin hajji tunda da ya samu dama da ya je kamar misali rashin lafiya ne iske shi lokacin da kuma yake da dama dai bai samu ya je ba ko kuma ya yi ta faɗa ɗin ji ji amma bai samu ya yi ba kuma ya mutu yana da dukiya da yawa amma in ya mutu bai da dukiya kuma ya yi magana aikin hajji ya da ya yi masa babu idan ka kace ashe an gwada alamun hadisi yana nuni ne da cewa yana da dukiya ne wanda da yi aikin hajji a ciki ko kuma su ƴaƴan suna misali da su iya zuwa aikin hajji suna da halin da za su iya masa aikin hajji ko za su iya biya a masa to yau kamar ka duba dan tsabar rashin kirki ma kuma yadda malaman fiƙo suka yi maganganu da da ka iya biya a je a yi aikin hajji ma babanka ko ma ko mahaifiyanka ko kuma mutum kanka har ake ga yadda da yi jingama a biya kuɗin aikin hajji har aka ba kuɗo su sharuɗa ya tafi zai je a yankin haji kaza ya faru to shi kenan ba zai biya kuɗin ba kaza kuma ya faru zai dawo da wani abu daga cikin kuɗin aiki aka biya shi irin tafiya irin na da na kafa yanzu kan dan tsafin bakin hali ma su wanda za su biya iyayensu a musa aikin hajin ma su sun je sun yi aikin haji sun kai iyalan sun kai matansu da ba duk wani salihin mutum a ce to bari mu biya ka ka je kai aikin hajji ma mahaifina komowa ne na sai a ke gaji mutum ce ai nan je aikin hajji ne wa babana dan bakin hali dan bakin hali ne wannan da ta biya wani wanda bai taba zuwa ba kaga dai je na ku dai je zirci harin a gurin dai samu falalan nan na na fula raka'a a gurin daidai take da nafila a kowane masallaci raka'a dubu dai kaga dai samu wannan falalan ko dai wasu ayyuka jiwa na dokan Qur'ani tunda ai aikin haji sai lokacin da ɗaki ya ɗauki harami ne irin yaumin tarwiya ana gobe arfa da ranar da ranar aikin haji ai da ranar arfa da ranar sallah daga nan kuma ya je jifa ma je talili ya zo ƙara sauran jifo jifan na kwana biyu shi shudar aikin hajin aiki bayan su sa'ayi da shauransu kaga shiga wannan kwanakin zai samu ya ta ibada shi ma ya ci arziki ko arama amma ina ba a yi yanzu kai kana jin wani ana ce maka ya biya a ji a mai maiki kuma ana so ana wanda bai taɓa zuwa bane da ya biya kaga na farko da abin da za a biya ya masa nan da abin da za a biya shi na aiki zai bayar ma iyalansa abin da za su ci zai samu wani abu ya sa a jikinsa kuma dai je ibadu da yawa da biya da shi bai taɓa zuwa ba amma yau dan tsaba bakin aliyar gaji mutum shi ne shi ya aiki to wani falala ka samu ka je kayan baban da ta fi riba ka ba mu kuma ta yi wanda ne zai da mahaifi ta ma shi masanin aikin hajji ne ta yi wa kai ka je din ma ala ba ka iya ma iya ma aikin hajji ba yi bambancin rukunai da abin da suke mustabai da wanda suke sunnoni ta yi wa matsayin sa gurin Allah ai aikin hawan hawa ne kamar sadaka ne da ke muka yi bayani wanda da yi sadaka lada daya a bashi lada goma da ɗari bakwai da saba'in da dubu da miliyan da miliyan Allah ya sa mu shikari imani to amma alhamdulillah dai shi Allah duk abin da ya farlanta wa bayi ya sauke su annabi ya ce duk wanda aka yi aikin yayi sallan asbayi ya zauna a gurin ya zikirin Allah har rana ta fito ya tashi yana fula rakabi da a bashi ladan kaman wanda aikin hajji ya umara cikakke ya za ga dewa suka cikin bayin Allah shehunan mun nan ba su tashi daga yanda suke suke sallan asbayi ya rana ya fito shi na fula rakabi kullum mutum ya ya samu ladan aikin haji da umar in ya zama ya rike wani kaga alhamdulillah ba tare da ko ba ba baka taba zuwa ba ta yawa mutum ya je ma ya shiga ciki to Allah ya sa mu cika da imani to su haka wannan yana gwada mana wajibcin addu'a ma iyaye kowane irin kuma nau'in aikin alkhairi in mutum ya karanta ma iyayensa Allah zai ba shi ladan na'am
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا سالمين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kawo wawul adab sai Allah ya ce wa atidul qurba hakahu a ba wa ma'abuta zumunta wato haƙƙinsu wal miskina a ba wa ma'abuta wa ba wa miskinai haƙƙinsu wa bana sabili a ba wa ɗan tafarki haƙƙinsu shine shine matafi ko hakkinsa wala tubazzir tabziran Allah ya ce kada ku yi almubazzaranci wato da dukiya almubazzarantarwa wato barna e kada ku yi aiki da barna da dukiya wanda yake almubazzarantarwa a nan malamai suka ce Allah ya yi haɗafin haƙƙin iyaye a cikin haƙƙinsa na cewa wa kadara kuka Allah ta abudu illa iya sai ya ce wa bilwalidin insana Allah ya hukunta ya yi umarni kar a bauta ma kowa da shi sai kuma ya ce a kuma kyautata ma iyaye ya kawo jerin daga haƙƙinsa sai na iyaye kamar yadda wani aya yake faɗa cikin suratul nisa'i wa abudillah wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana wa bizil qurbi wal yatami wal masakin والجير في القرب والجير الجنب والسائل بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى ya faɗa haka cewa bauta wa Allah shi kadai wa Abdullah ala cikin ku bisha sai ce bil walidi ihsan sai ce ku kyautata kuma iyaye irin nan sai ce wa zil qurbi wal yatani da kuma dan uwa na zumunta da marayu sai ce wal miskin da miskine kuma waljeri fil qurbi waljeri jirbi da kuma makauci ma'abuci zumunci da kuma makauci wanda yake ba dan uwa na zumunta ba shine jeri jeri jirbi wasa'id bijanni da kuma aboki wanda yake gefen ka makocin ka na kasuwa ko na makaranta shine sa'id bijanni wa bilis sabil da dan ka dan wato dan kafarki shine matafi sai Allah ya ce wa ma malaka taimanukum Allah ya ce da kuma wanda an damacin kuma ya ya mallaka bayi su ma suna da haƙƙi a kanku wancan ayan ta fi warware al'amuran da yawa duk da wannan Allah shi ma ya kawo shi a rarrabe sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kana muhtalan fakura Allah ba ya son wanda ya zamo muhtalan ne takama ko mai girman kai fakuran mai yawan alfahari Allah ba ya son irin wannan to Allah ne ya misalta mana su waye Allah ya ce Allah ne ya kaluna ko wa ya muruna eh alladhina ya'muruna wa ya'muruna an-nasa na'am alladhina ya'muruna alladhina yabkhaluna ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atima Allah min fadl sai Allah ya ce su ne masu rowa alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl su ne masu rowa su ne masu takama wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suna umurtan mutane da rowa irin yau halin da ake cike sai kaga mutum yana ce in kaga talaka a rana to wai ka da tura shi yadda kaga masu wasan kwaikwayon da suke gwadawa haka abin yake faruwa haka ji mutum ne yana da hali dan uwansa ya zo yana gwada ya taimake shi sai ya ki taimakon sai abokin sai ce idan ka taimake shi lokaci daya to wani ma ne aga subhanallahi ya fice abin ya zama irin na munafikai da Allah yake cewa ya muru zulmun kai wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasalla farisiyahum innal munafiqina humul fasiqun ko Allah ya kiyaye sai Allah ya mu idan irin na munafikai da Allah yake ce munafikai su ne masu umurnin jurin da mummunan aiki suna hana kuma kyakkyawan aiki ya muruna bil munkari suna umurni da mummunan aiki wa yanhauna 'anil ma'ruf suna kuma hana kyakkyawan aiki wa yaqbiduna aydiyahum suna kuma danke hannuwansu kaga shine rowan nan zuwa ce yake alkhairi ce su to ayo wa halin da ake ciki ne yaji mutum yana ce idan kai masa gobe ma wani gari kuma ya gari ya ce ya ce ka auna idan damuwan da yake da shi kuma masu halin ko mutum matsayi da yake da shi a gwamnati ko a siyasa ko kuma ɗan kasuwa ne kira da ke yin wannan bakin halin sai kaɗan daga cikin da Allah ya zaba sai ga mutum yana cewa idan karbu lura da shi kuma wai mutum ne ya zo maka da damuwan dubu goma ka ce masa ba yanzu ba yanzu kan baka cikin shadul akwai wanda suka zo da yawa kaza kaza kaza kaza kaza har yan kasuwan haka suke shi dan ma'aikacin gwamnati dama dai ba ruwa ya ce wata yayi nisa alhali ko yana da abubuwa shi to yan kasuwa ma suka dauki wannan abu ai baka cikin lissafi kaza kaza yanzu kaza eh kaza eh lokaci kaza wai sai kuma kai Allah ya samu cika da imani wannan duk ciwo ne na zuciya wallahi alhali annabi na cewa abin da kai ke maka nan ba shine naka amma duk mun manta da idan mutum ya zo ne da damuwar dubu goma sai ka ta ja masa lokaci sama da wata biyu sai kaza sai kaza sai kaza kawai kuma ya tashi ka ce kai hakuri da wannan har ga Allah dubu goma ba zai samu ba sai dauki dubu uku ya bashi to da Allah ne lafiya da dubu uku kai rikici da matsalar dubu goma ko dubu biyar ma haka ba ta ne da ta saboda Allah kawai shi ya karya ka bukatan kar Allah sa ce Allah ya raba mu da ruwa to gashi dai Allah subhanahu wataala malamai suka ce yayi ada Allah ya ada hukunci kar abota mu kowa sai shi sai kuma ada kun haƙƙin iyaye akai kuma ya faɗi yadda da amu sai kuma gaba ayan gaba ya zo ce wa atu zal qurbi haqqa ku ba wa ma'abuci zumunci haƙƙinsa duk dan uwa na zumunta ka ba shi haƙƙinsa tabiya da ka haƙƙi ne malamai suka ce a nan tun da Allah a gaba ya ce wa banas ya ce wal miskina ya kawo miskini wal miskini wal miskini ko wal miskina to tun da Allah ya adabin miskini a kai to malamai sai suka ce wannan ana gwada haƙƙi ne almali alhaƙƙu ne almali haƙƙi ne na dukiya yawwa haƙƙi ne na dukiya ba wai ana nufin ya taƙaita ga ga sada zumunta ne duk kuma bai da lafiya ga shi baka ce wannan haƙƙi ne na dukiya tun da Allah ya kawo miski a ciki to ka ba wa uwa zumunci haƙƙi ne a cikin dukiyar ka akwai haƙƙi na dan uwa na zumunci haƙƙi ne aka ce na ciyarwa ka ci da shi in yana yana zama tare da kai haƙƙi ne ka ci da shi in kuma baya da zama tare da kai haƙƙi ne idan ya shiga damuwa na rayuwa haƙƙi ne ka taimake shi alayar Allah ne tambaye ka kai Allah ya ce haƙƙinsa ne wannan tunda Allah ya baka wannan hali kai gaba ɗaya dukiyar ma ba da Qur'ani yake ce وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ko aya ga Allah ya faɗa ku ciyar da abin da muka sanya ku halifofi wakilai wakilai ne muka sanya ku akan kuncin dukiya Allah duk wanda ya bashi ya bashi dan jaraba ne kamar malami ne ya bashi ilimi haramun ne mutum ya zo tambaye ka fatawa ka sani ka kike gaya masa haramun ne ko ka ka ki fitowa haramun ne a kanka ka ki karantar da mutane Allah ba ka dukiya ai ilimi to haka masu dukiya Allah ba ka dukiya haƙƙi ne ka ci da mutane kuma farko ɗan uwanka na zumunta Allah ya ce haƙƙin su ne amma ɗan uwa yau na zumunta ya kwanta asibiti ta kai shi ma ya kama takaici ya kama mutum ma daga ciwon ba shi ta ma azanta shi ma kaman ji irin rashin taimakonsa da ake ga ɗan uwa yana da hali ya sai ya mutu waya zuwa da an ɗauko buhun shinkafa ana kawa ba yake jefe shi da shi ba Allah ya sa mu cika da imani wani za ka ga ga ɗan uwan na zumunta amma yana cikin murkuncin rayuwa da aka Allah ya sa mu cika da imani ana ba mu shugabanni ne irin halin a ta zarku be haka wal miskina da miskini eh miskini dole ne a ba shi hakkinsa a cikin dukiya to su waye ne miskinai ka gani karatu ya fito almajiran da ake ta neman hana su bara to Allah ya ce haƙƙi ne masu dukiya su ba su almajiri yana daga cikin miskini haka wanda ya zamo mai a koda ba almajiri bane bayi da abin da zai ci yau da gobe kamar yadda aka ce Imam Maliku ya faɗa cewa miskini shine wanda yana da abin da yake dan sana'a da shi amma bai karfin abin da zai ci ba irin yawancin jama'a ke in ka taimake shi yana bukata amma yana dan abin da yake sana'arsa talaka kuma shine wanda bai da komai wasu biya da haka gashi yau kuma wani zamani ya zo ana cewa wani miskinai din nan almajiran nan gashi Allah na ce a bashi haƙƙi a bashi a basu haƙƙin ana cewa kuma da ana bara sa muke faɗan wallahi taɓa su mummunan masifa ne ba dole a kanka amma wallahi mutum ya hana su ya gaya musu mummunan magana tunda Allah ya ce kar a musu tsawa wa amma sa'ila falatan har kar a masa tsawa to ya kuma kake tsammani da koransa a ya kuma kamar da magana da azumce na iyaye ba ce kar a jige su ba amma ce kar a gaya musu mummunan magana to me kake zama da duka kuma to kuma musu almajirai Allah ya bai ce a kore su ba ba wani bai ce kar a kore su amma ce kar a musu tsawa ya ce a gaya musu magana mai kyau da da haka akwai hatsari a ciki kuma da yawan wanda kaga sun sani almajirai da yawan su Allah addini bai same su yawwa da yawan su musulunci ko sunan nayi ne akwai hukunce hukuncen musulunci da da a gaya masa ma sai ce kai shi yana ganin wannan bata masa ba ko yana ganin rashin wayewa ne irin wanda boko ta musu tasiri ba a cikin lamarin irin su ne na ga mutum ya je ya bace ana masa magana kara aure sai in ga sai wata sai ta isa in ka matsa masa ha yanayin rayuwa kai ainihin cikin birnin zuciyarsa da dai fito ya maka ya ce maka kara aure ya wani kamar ba Allah ne faɗa ba wallahi ne yawwa ba shi dai ana kuma ce wa kile kwanta ya tare mun matan banza ba yawwa ko ba shi dai ga ana tamasha da gida da gida da gidan sa yana cewa amma hakan wayewa ne kwaikwayon al'adar yahudawa wanda ba musulmai ba wayewa ne amma abin da Allah ya faɗa ƙauyenci to irin wannan kafirai ne a boye wallahi ba za su dokoki su faɗa ba ne da yawa ku ayin ƙur'ani ne wallahi da ba Allah ya sa mu cika da imani hatta taimako irin wannan din ma ya ga mutum ya tare biliyoyi ya ke taimaki yan uwansa ya ke taimaki kowa in an zo ana masa magana taimako ya ce ai kowa ya tashi ya nemi abin kansa ni ma ne ma ne ya manta da arzikin na Allah ne akwai wanda ya neman ne tun kafin haife shi ke nema amma bai samu abin da ya samu sabiya da arzikin Allah na raba ne wanda ya ga dama a hatta zalkur biya ga wani miskina da miskini dole a ba miskini yakin su ne almajirai da shauran masu bara kaba da sabiri da nan tafarki shine matafi ko wala tubazzir tabzira Allah ya ce kada ku yi almubazzaranci wato almubazzarantarwa wala tubazzir tabzira kada ku yi almubazzaranci wato shine wato fata dukiya a sanya shi ba a wajen da yake wato haƙƙinsa ba kamar yadda aka ce imamu shafi ya faɗa ya ce a tabziru ma'almubazzaranci ya ce shi ne infaqul mali fi gairi haƙƙi ci da dukiya ba a cikin haƙƙinsa ba sai ga mutum ya ƙi taimakon ƴan uwansa ya ƙi taimakon miskinai da ɗan abin da bai kai kara karya ba ya ƙi taimakon a ɗan tafarki shi ne matafi ɗin da duk yawan cancanta amma sai ka ga ya je ya sayi mota na miliyan goma amma yan uwansa ko wanda yana neman jari dubu goma ma akwai a mata wanda ba ta da shi akwai a mazan ma ma jaji motar miliyan goma me za ka amfana ta kifin da ka shiga kawai alfahari kawai shiga ce hannun motar ta kai miliyan kaza amma ga yan uwansa na zumunta nan suna neman abin da za su ci wanda da zai fasa wannan waɗanda zai taimaka Allah ne san yawan abin da Allah ne ba shi ko ga ya zo ya gida gida ka ja na gaya maka rufin gidan kawai ya ci miliyan ashirin rufi kawai ko a yi rufin ma a zuwa ce an samu matsala zuwa ce wani injiniya ya warware duk an yi asara ko a zo da yi renovation din gida ana ce an kashe miliyan kaza wannan shine wannan shine almubazzaranci ci da dukiya abin da ba hakkin sa an ji an sana ana ta sa kudin a wajen da ba nan ne ya kamata a sa ba ga wa'indi Allah ya ce a basu an ki a basu Imam Shafi ya ce wannan shine almubazzaranci ya ce da kuma ci da dukiya cikin abin da ba aikin alkhairi ba da dukiyar da aka yi shi da ba aikin alkhairi ba ya ce wannan shine almubazzaranci Imam Malik ya ce aka ce ashabu ya tambayi Imam Malik menene du menene almubazzaranci yace at-tafiru wa azl mal min haqqi shine karki dukiya daga haƙƙinsa ka ciro dukiyar daga haƙƙin da yake amma wa wadhihi kuma fi gairi haƙƙi a je kuma a sanya shi ko wadhu fi gairi haƙƙi da sanya shi kuma a haƙƙin da ba nasa ba gashi an ciro dukiyar yace shine wa huwa israfu ne ko yace shine barna yace haramun ne domin Allah ya ce wala tabzir tabzira na'am innal mubazzirin إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن الشيا إن المبذرين حقيقة ما سأل مبذرنج kanu ikwana shayatin sun zamo ɗan uwan shaitan ne malamai suka ce illar da ke cikin almubazzaranci kenan in mutum ya zama mubazzari to illar da ke ciki shine ya zama ɗan uwan shaitan yawwa aka ce ɗan uwan daga anan shine kamanceceniya shi kamansa ɗaya da shaitan cikin ɗabi'o'insa sai aka ce bara faɗi kuma shi ne matsayin shaitan daga ce shi kuma kana shaitanu bi rabbihi kafura shi kuma shaitan ya zama mai yawan kafirci ne ma ubangijinsa duk abin da Allah ya faɗa shaitan bai to illan yin almubazzaranci mutum ya zama dan uwan shaitan to daga ya zama dan uwan shaitan kuwa to shaitan fa lamarin sa shine kafircewa ma ubangiji sabiya da haka mutum kaga ya ki taimako ya ki taimako wasu ma abin da kai ci kaga ya ɗauki almajiri wani da ya ɗauki almajiri kamar kai ka ce irin mutum ɗan fashi ɗin nan kamar barawo ya yi jinin daga almajirai da biya da ɗabin babu addini a cikin lamarin su kai baka ba shi Allah ya ce ba dole ya ce kara masa tsawa kuma ya zo na neman karatun addini kai ka zo ka tsane shi ga kuma masu zaman banza can baka ce a tsane su ba baka ce a kore su sai kuma da al'amari ya daure masa almajiran nan kuma su ne za su dafa masa kowaye kowaye a kasan nan kai ba a kasan nan ba duniyar ma kaf wallahi almajirai su suke rike da ita kaf almajirai wallahi su suke rike da ita domin albarkan karatun qur'ani duniya yake tsayuwa kuma duk wani wanda ne ce maka shi yayi karatu ba wai a makarantar allo bane dan ya dauki makarantar allo shine almajirai suke ciki kaza kaza kaza to malamin sa a wajen allo ita ne tsari tun karni na na biyu tun zamanin da aka fara ko mu ce maka tun karni na farko kamar yadda wani ya tambaya na makaranta maka shigo musulunci Afirka in Allah ya yarda da aka jin da aka kafa makaranti ita ne ainihin tsarin karatu amma nan karatu na islamiyya da ake gaba mana daga baya ne wannan karatu a lulu kuma waye a matsayin kanka makarantar islamiyya ya da shi qur'ani ya rubuta a gaya mana shi waye shi yan haddan gasa ne na mashin eh yan haddan mashin ne dan mutum ya ci mashin ko keken dinki yana gama haddan kuma yana gama wannan gasan haddan tazi amma wanda ya ce maka qur'ani tsakani da Allah to je ka tsangaya makarantar Allah su suke rubuta ta ra'asan da kai sabiya da Allah ya sa mu cika da imani kin almajirai ciwo ne alamu ne na munafunci a zuwa karanta tambaya malam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu a taimaka mana wannan karatu namu tun farin wannan karatu namu irin su Alhaji Aminu na Sheikh Malam Isa Burburi su Umar Nuru a wato sarkin fadan baradin bauchi umar nuru malam goji da irin su murtala baba nuru wunti gidan kinnai irin su alhaji yusuf halabi wato central market da dai sauran irin su allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da ainihin yan kwamci da kuma shi alhaji bala wunti allah ya sa ya gama lafiya da duk sauran yan uwa alfarma annan muhammadu su gwani karimu ga Qur'ani ga kuma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka da alkhairi duk shirin masaya annabi Muhammad na'am
mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam menene hukuncin wanda baya sallan asuba
baya sallan asuba kwata kwata ko kuma dai rana ta yi yi to dai bai sallan asuba ka ta kan subhanallahi al'adun da ke bai da na gobai nan asala ga annabi ya ce alkawarin da ke tsakaninmu da wanda ba su musulmai ba shi ne sallah wanda ba yi sallah ka yi kafiri ne Allah ya kiyaye mu ya tube da ya koma yi
mai tambaya na gaba kuma ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara fahimta a cikin iyaye amin malam mu ne muka je masallacin idi sai muka samu har an yi sallah to yaya zami malam daga Hassan unguwan arewa toro sosai sun je idi suka samu an yi da sallan idi na fula ne idan akwai wani almajiri ko wanda ya san addini gwargwadon hali da zai buɗa a gefe ya musu amma ba hudu ba tunda ba shi ya yi limami ratibi ba zai ja ya musu sallan idi da niyyar da kabbarori da komai ya addu'a su kuma ƙara sa je sauraro hudu ba na'am ya tambaya na gaba kuma ya ce assalamu alaikum Allah shiga fata malam ta fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta malam yaya matsayin mutumin da yana ji ana kiran assalatu kuma yana shan wani abu ko yana cin wani abu
a wannan karara ai bayi da sallah in dai assalatu ainihi lokacin alfijir ya gudu afwan bayi da azumi kai da gangan kuma ya ci abinci yana ji ana kira ina ai bayi da azumi na'am tambayarsa kuma na gaba ya ce ina hukuncin wanda ake bin shi azumi wancan shekaran bai yi ba har wata shekara ta zago
wanda ake bin sa azumi bibiya ba wata shekara ya zagiyo kullum aka yi azumi na yanzu sai ya ci da miski kullum aka yi sai ya ci tafiya da sakacin da ya yi kuma bayan azumi zai biya wancan azumin da ake musa
mai tambaya na gaba kuma ya ce assalamu alaikum an sha ruwa lafiya Allah ya ƙara wa malam fahimta ya ƙare shi daga komai na dai shiri dai gashi nan dai malam ina kafara ne na kisan kai na azumi sittin tare da addu'o'i bayan na gama to malam wanne ne kuma dan sake yin nufinsa wani irin abin lada dai bayan ya gama azumi sittin na kafara kuma wani irin addu'o'i dai da wasu saraka
to wannan dai ya gama bayan to bayan azumi fa akwai haƙƙi masu jini haƙƙin iyayen da aka musu kisan nan an biya biya ba ku kai mutane su kake cewa ka biya wannan hakkin Allah ne ka nan azumi ne kuma kisan da ganganci ne ko da kuri to ba wannan da yake tambayar mu ba amma dai in kisa ne da gangan irin yadda mutane suke a yau tun dan sara tuka ce kashe mutane yana ga daren in siyasa da su karbe shi ko wani abu to wannan ba Allah ya ce man ya kafi mu'minin mutu an gidan فجزاهم جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما Allah ya ce wanda ya kashe mumini da gangan je kuna fada kashe musuka mutum wuka ko wani ma bai ji bai gani ba Allah ya ce sakamakon bai yin haka wutan jahannama kuma zai dawwama a ciki har abada kalilin da abada malamai sun ta sabani Abdullahi bin Abbas ya ce ayan tana nan a zahirinta duk wanda ya kisa a wuta a ya kisa da gangan kaman kafin yake inda kafirai da su dawwama wuta ga shi ma wasu kuma suka ce a ba ɗaya yake da kafiri ba amma dai zai yi tsohon zama Allah ya kiyaye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kisan nan mummunan hatsari mummunan hatsari ne Allah ya tsare mu alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam abin da dai bayan ya yi azumi shi ne ya ta tuba ya ta ayyukan alkhairi yana tuba yana roƙon Allah kare ya kama shi da wannan laifi ya yi nadama yawa kamar yadda a ɗazu karanta a maganin haƙƙin iyaye annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a duk wanda ya yi iyayensa a yana cewa na lamunce aljanna wa mutane hudu ana cewa sabbai ba domin abin da ku canja bayana ko da ku farar bayana ba da na gaya muku ku gaya ma yan bayan na lamunce wa mutum hudu aljanna na ma cewa annabi bai bai ba da aljanna yace na daya na lamunce mu wanda wa matan da ta dauki sadakinta da yaddin mijinta ta bayar don ɗaukaka addinin Allah mijinta ya bata sadaki ta ɗauki sadakin gaba ɗaya ta bayar da shi fi sabilillahi dan ɗaukaka addinin Allah ko da ba mu wani wanda yake cikin wani hali ko aikin Allah ko mijinta ya yarda ta yi hakan yace wannan annabi yace na lamince mata yar aljanna ne ta na biyu kuma yace da mutumin da ya fi iyayensa mutumin da ya fi biyayya ma iyayensa guda biyu har suka yarda da shi annabi yace wannan shi ma na lamince masa shiga wato aljanna to mahallin shahid anan na na na maganan ma'anan shine wannan maganan kisa da mun da aka kawo na haƙƙi wato iyaye dole mutum ya ba da haƙƙin iyaye kuma ya tuba na uku kuma annabi ya ce da mutumin da ya yi tuba afwan shine mahallin shahid mutumin da ya tuba daga laifi tubar da babu komawa kanta sai dai in har za a iya ɗaukar nono a mai da shi cikin hantsan da aka tatso idan za a iya ɗaukar nono a mai da shi cikin nonon da hantsan da aka tatso to ya ce wannan mutumin da ya tuban zai iya koma ta aikin samala to shi ma in ya irin wannan tuban wanda annabi musa ta ce shi ma ne irin wannan tuba annabi ya ce shi ne na uku na labince masa shiga aljanna to shi ma in ya irin wannan tuba tuba tuba to sai wanda ba zai taɓa iya koma aikin irin wannan samala ba su biya ka Allah zai karɓi tubansa. Na'am.
Mai tambaya na gaba kuma ya ce, Ni ne na yi alola, sai na taɓa mace da niyan na kaɗe mata ƙwaro a cikin ta shinya matsayin alola na yake.
Eh, to ai shi wannan sharaɗi taɓa mace dama yana da sharuɗa guda uku. In ya taɓa mace ya yi alola da niyan ya ji daɗi, ko bai ji daɗi ba alolansa ya warware. In kuma ya taɓa da niyan ya ji daɗi, ya ji daɗi, alolansa ya warware. kamar wannan ya taba ne ba da niyan ya kade mata kura to in ya ji daɗi a lolansa ya warware in ko bai ji daɗi ba a lolansa bai warware da da ka Allah ya sa mu cika da imani Mai tambaya na ƙarshe kuma ya ce, Ina tambaya ne ya ake istihara.
eh yanda ake istihara shine neman ba wa- ba Allah zaɓi shine akwai addu'o'in istihara ya zo a hadisai ingantattu wanda to a takaice da Hausa dai tafiya da yanayin lokaci annabi ya ce mutum dai ba wa Allah zabi ya lula ina fula raka biyu a wani ruwayan ke karanta kulya raka farko a wani ruwayan ke karanta alam na shara wani ruwayan kuma yana fula raka biyu ko fatiha da sura bayan ya yi dan ya daga hannu zai iya da larabci ya ce nema haji sai mara iya ba kuma ya ce Allah na neman zaɓinka akan wannan abu da na sa a gaba inda zai zama mun alkhairi cikin rayuwana farkonsa da ƙarshensa da cikin addini na farkon abin ma magaggaucin abin da jinkirinsa da gaggautansa ne dai zama alkhairi cikin rayuwa na da addini na to Allah ka gaggauto min shi ka yassare min ka hore min kuma dai zama min shari Allah ka juya min ka canja min ka bani abin da yake wannan shine addu'a istihara mutum bari ya da larabci ne yi na fulani ta biye sai to Allah ko zai zabar masa abin da ya fi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mu biya da isan shugaba na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Fatiha Khatib wa ala alihi hatta tadriji wa bidal azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين